أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud muna shafi na hudu zuma da yake cewa wato cikin mukaddima yake cewa subhanaka ya sahibal izzati wal jabarut subhanaka ya sahibal mulku wal mulki wal malakut subhanaka ya man kut katabta al mauta ala al khalaiq wa la tamut subhanaka ya man alhamta yunus fi batn al hud wa hafiztan namlata bi qudratika min al junudi وألهمت عيسى بن نطق وهو مولود وحفظت محمدا صلى الله عليه وسلم بنسيج العنكبوت سبحانك سبحانك أنت أنت الحي الذي لا تموت أم محمد بن كعب القرزي قال قرأت في التوراة أو قال في صحف إبراهيم عليه السلام فوجدت فيها يقول الله يا ابن آدم ما أنسبتني خلقتك ولم تك شيئا وجعلتك بشرا سويا خلقتك من سلالة من طين فجعلتك نطفة في قرار مكين ثم خلقت النطفة علقة فجعلت العلقة مدغة فخلقت المدغة عظاما فكسوت العظام لحما ثم أنشأتك خلقا آخر يا ابن آدم فهل ya ƙaduru ala zalika gairi thumma khafaftu saqalaka an ummika hatta la tatabarramu bika wa la tata'adha thumma awhaytu ila al-am'a an tasi'i wa ila al-jawarih an tafarraqi fattasat al-am'a'u min ba'di dhiqiha wa tafarraqat al-jawarih min ba'di tashbikiha ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بدن أمك فاستخلصك على ريشة من جناهه فطلعت فطلعت عليك فإذا أنت خلق دئيه ليس لك سن تقطع ولا درس تطحن فاستخلصت لك في صدر أمك عرقا يدر لبنا باردا في الصيف حارا في الشتاء واستخلصته لك من بين جلد وعروق ثم كذبت لك في قلب والدك الرحمة وفي قلب أمك التحنن فهما يكدان عليك ويجتهدان ويربيانك ويجزيانك ولا ينامان حتى ينوماك يا ابن آدم لما فعلت ذلك بك الشيء الشيء استحلت به مني أو لحاجة استعنت بك على قدائها ابن آدم فلما قدا سنك ودا ندرسك أطعمتك فاكهة السيف في أوانها وفاكهة الشتاء في أوانها فلما أن أربت أني ربك أتيتني فادعوني فإني قريب مجيب واستغفرني فإني غفور رحيم نتاكم غارة ها to ya yi tsoron yawato mala ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kai ne ma'abucin girma wato da buwaya tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kai ne ma'abucin mulki dato mahalicin sammai da ƙasai tsarki ya tabbata gare ka kai ne ka rubuta mutuwa akan dukkan bayi kuma gashi kai baka mutuwa sarki ya tabbata gare ka ya wanda ya yi wa annabi yunus ilhama wato abin da zai faɗi na tasbihi a cikin cikin kifi lokacin da ya shiga cikin cikin duhun kifi cikin duhun dare cikin duhun ruwa allah ya masa ilhama ya yi ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace kuma ka kiyaye tururuwa da ikonka ya zama ta gane cewa ga rundunar annabi Suleimana ya taho har ta nemi tsari ta gudu ba abin da ya shafe ta kuma ya kai wanda ka yi wa annabi isa alaihi salam wato ilhama ya yi magana yana ɗan jariri wato a cikin cikin bayan an haife shi yana ɗan ƙarami ya kai wanda ka tsare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wato sakar gizo-gizo kun tuna tafiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi lokacin da kafirai suka bi shi suna neman shi inda ya shiga sai Allah ya kawo gizo-gizo sai ya saka wannan gizo-gizo ya san wani kafiri ya duba ya ce wani yana ƙoƙari ya ce a duba na ya ce kai baka da hankali ta washe gizo-gizo inda sun shiga nan aida sun cire saka gizo-gizo da aka suka juya ya ce tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka kai ne rayayye wanda baka mutuwa an samo daga muhammad dan ka'ab al-qurazi yake cewa na karanta a cikin littafin at-taura ko kuma a cikin littafin suhubi ibrahim wato littattafan da Allah ya ba wa annabi ibrahim a ciki akwai abin da na karanta shine yake kawo mana yace Allah madaukakin sarki yana cewa ya kai dan adam wato baka yi mun adalci ba wato baka yi mun abin da ya kamata ka yi mun ba in ji Allah fa Allah ya ce na halice ka baka zama komai ba na daidaita ka ka zama mutum na halice ka daga tarin ƙasa daban-daban aka kwaba ta zama laka na sanya ka ka zama ɗigon maniyi a cikin wato wani mazauni tabbatacce shine mahaifa sa'annan na halice ka na mai da kai ɗigon mani ka juye ka zama gudan jini ka juye ka zama wato tsoka daga nan na sanya maka ƙasusuwa na zawo kuma na rufe ƙashin da nama nan sai na halicce ka ka zama mutum ya kai ɗan adam akwai wani wanda zai iya yin wannan bayani na a babu wallahi ya Allah Allah mun tuba eh ba mai yin wannan Allah madaukake sarki ya ce bayan wannan abin da na yi maka kuma na sauƙaƙa nauyinka a cikin cikin mahaifiyarka ku dubi yaro mana in an dauke shi amma haka ne zauna a ciki wani har guda uku wani har guda hudu ha to amma ba ta jin komai Allah ce shi ya hana ka ji nauyin na na na hana nauyinka a cikin cikin mahaifiyarka na kuma don mai don kada ta cutu na kuma yi wahayi zuwa ga kayan ciki fiya su bubbuɗe ka samu alawar yaro har wasa yake a cikin mamansa na yi aiki zuwa ga gaɓoɓi fiya su bubbuɗe wato don kada a samu kunci haka suka bubbuɗe sa'annan na yi wa mala'ika aiki wanda na ba shi aikin kula da mahaifa cewa in za a fitar za a haife ka ya zo ya tare ka da fukafikinsa za ku gama ta ita kadai ta haihu amma yaron kukudewa bai yi malaika ke rike shi yace dinne wannan na, malaika ya fitar da ita da haka yanzu ka fito yace Allah ya ce na duba ka na ganka kuma ga ka ka fito kana da rauni ka fito kana mai rauni ba ka da haƙuri wanda za ka ringa tauna abu ba ka da fiƙa wanda za ka ringa muƙurƙushi abu ka karya ƙashi ƙas ba ka da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce sai na sa wato nono yana fita daga jikin mahaifiyarka tsakanin nama wato tsakanin nama da da da da da jijiya kuma na sanya nonon nan idan lokacin zafi ne sai na fitar mashi mai sanyi idan lokacin sanyi ne sai na fitar mashi mai ɗumi haka na ya taima ya ce sa'an nan na sanya wato soyayyarka a zuciyar iyayenka kai da ba dan Allah yana sanya soyayyar yara a cikin zukatan iyaye ba irin yadda yara suke wahalar da iyayensu ai ba za su iya ɗauka ba sai ka kwakwaɗe shi ba a samu a gane shi na amma wannan abin rahamar Allah na za ka ga Allah ya ce ni na sanya wannan soyayya a cikin zukatan mahaifa kuma mahaifiya ma tukunna nata da daban ya fi na mahaifi na shi ne wato ƙaura ya ce sai ya zama suna kai kawo suna ta wahala don kai don su rene ka su ciyar da kai ba sa yin bacci har sai ka yi kayi bacci ya ce ya kai ɗan adam duka wannan abin da na yi ba wai wani cancanta ne ka yi a nema haka ba a ba wani abu nake nema daga wajen ka ba ya kai ɗan adam lokacin da ka harshen wato haƙoranka suka fito ka samu ƙarfi ka samu jiƙa sai na ciyar da kai wato kayan marmari na lokacin sanyi daban a lokacin sanyi na lokacin zafi daban a lokacin zafi Allah ya ce yanzu duk abin da na ma kuma kawai da ka girma ka waye ka gane ni ne ubangiji kuma kai ka saba mu kaji da aka samu matsala na ce a yi kace ba za ka yi ba na ce a tsaya kace ba za ka tsaya ba na ce a yi duk abin da na ce ba za a yi ba kace sai an yi amma sai Allah maɗaukaki sarki ya ce to duk da haka amma ka roƙe ni ina kusa da kai zan amsa addu'arka kuma ka nemi gafara ta zan gafarta ma dan ni mai gafara ne mai jin kai da kun bari mun karasa waɗannan sai mun kaddama sai gobe karatu wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu qala lahu rabbuhu innaka mayitun wa innahum mayitun aya abdul aya abdu kam yaraka allah asiyan harisan ala dunya wal maut nafiyan ana sita liqa allah wal hada wa sara wa yawman abusan tashibu fihi al nawasiya إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد أريانا ولو كان كافيا لو كانت الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكنها تفني ويفني نئيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أما بعد فجدير بمن, بمن الموت مسرعه ودود أنيسه والكبر ونيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة موئده والحوض مورده والصراط مروره والجنة والنار مقره ومستقره ألا يكون له فكر ولا ذكر للموت إلا للموت وما بعده ولو أننا ذكرنا الموت وأعدنا له عدة ما كان هذا حالنا من الذل والهوان والدعف والهزيمة واليوم نعيش مع رهلة الخلود والدار الآخرة أسى أن نرعى نرعوي عن التألق بالدنيا ونسيان الموت ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا وأهدي مؤلفي هذا لأمي لأمي لأمي وأبي وزوجي ووالدي شفاء هكذا نعم شفاء شفاء وسحيو وابنتي رودا wato ayayensa ya lissafa na ce shi ne sai aka sa dauto mustapha murad sabahi audu hay'at tadris bi kulliyat ad-da'wah al-islamiyyah al-qahira alhamdulillah malai yace kuma na tabbata babu an bauta da gaskiya na tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma zababban Allah ne daga cikin halittunsa kuma maso masoyin Allah ne Allah ya ce masa kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne kaga magana ta kare sai mala ya ce ya kai bawa to da yawa Allah yana kallon ka kana saba masa kana ta kwaɗayin duniya ka manta da mutuwa ka manta haɗuwanka ne da Allah ka manta ran da za a saka a cikin kabari ka manta ran da za a saka cikin ƙasa rana wadda take ka manta rana wadda take wato ta damuwa mai ɓacin rai wanda yake a cikinta halittu suke suke furfura sai ce to idan mutum bai sanya tufafi ba na tsoron Allah to sai ringa yawo tsirara ko da yana da tufafi kuma da duniya za ta tabbata da wasu mutane ta bar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da an bar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duniya za ta kare duk ni'imar da take ciki za ta kare amma zunubin da dan adam ya aikata kuma zai zama yana nan kuma sabo suna nan yadda aka yi su yace bayan haka wato ya zama dole mutumin da ya zama mutuwa ita yake jira tsutsa haka zai je ya haɗu da ita su zauna a cikin kabari kabari kuma ya zama wajen zamansa kenan haɗuwarsa da munkar da nakir su ne abokan zamansa tashin kiyama shine alƙawarin da Allah ya masa wato tabkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan yake fata ya zo ya gitta siradi kuma nan ne bi ya wuce aljanna ko wuta Allah ya kiyaye wato aljanna Allah ya sa mu a ciki wuta kuma Allah ya kiyaye yace ɗaya daga ciki dai shine shine matabbatar mutum yace shin mutumin da wannan shine halinsa yanzu ya kamata a ce ya manta da mutuwa saboda Allah ai bai kamata ba ai bai kamata ba ya kamata a ce yana ta tuna ta yace da a ce mun tuna mutuwa mun yi mata tanadi to da yanzu halin da muke ciki ba irin wani halin muke ciki ba wannan kaskanci da da rauni da ba ma cikin shi ya ce to yau ga muna za mu karanta wannan littafi wanda sunan shi rihilatul khulud wato da kuma gidan lahira wato tafiya ta dawama zuwa gidan lahira ya ce ina fatan in mun karanta wannan littafin to yadda zuciyarmu take allake da duniya zai ragu zamanin da muka manta da mutuwa za mu dawo muna tuna shi sannan za mu wa kanmu hisabi kafin a yi mana hisabi za mu auna ayyukanmu kafin a auna mana ce wannan littafi da ya rubuta yana ba da shi sadaka wato Allah ya kai ladan ga wanda ya yi littafi ya kai ladan ga mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa akwai shifa akwai suhaib da matayensa akwai shifa da suhaib da kuma 'ya'yayensa guda biyu wato dauda ko wabnatai rauda wato da ayyansa guda biyu Allah madaukakin sarki duka ya ji kanshi su kuma suna da rai to Allah madaukakin sarki ya raya su kuma sun mutu Allah ya ji kansu yana daga cikin manya a cikin wato wannan hay'atu tadris wato kungiyar malamai na koyarwa na kulliya ta da'awa wanda take alkahira alhamdulillah kaga mun sun fara karatun littafin tafiya suna bukatar addu'a akwai alhaji lawan kayar da ko wanda jiya suka hatsari a a hanyar bauchi daga jos gaba ɗaya family suka rasu su shida da shi da matar da ƴaƴa har da jika Allah wa ɗauki sarki ya jika Allah sa sun mutu kuma matafiya da za su tafi Allah ya kai su lafiya Allah wa ɗauki sarki ya tsare su kan tabbata cikin da Allah wa ɗauki sarki ya tsare su وعلى